بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata goma ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمير الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير كما عندما لمن القور شوى zai zo ya ɗan tsakuro mana bayani dangane da aƙidun 'yan shi'a a tattakaice aƙidunsu wanda wannan aƙidu kai tsaye sun ci karo da aƙidun musulunci sun ci karo da dukkanin abin da za a iya kallon shi a ce ilimi ne ko abin da yake daidai a rayuwa na irin na masu hankali to malam ya cika alkawarin ta hanyar da yake bi yake bayyana mana waɗannan abubuwa a ilmace malam ya kawo aƙidinsu da yawa a baya yanzu kuma muna ƙarƙashin bayani akan aƙidan 'yan shiya ta attaqiyya a inda muka ji cewa mala yana cewa ayan da suka kawo cewa ita ce dalilin su wai da ya sa suke yin taƙiyya illa an tattako minhum tuqaqu malin ya ce a tuƙatu laisat bi an akziba wa aqulu bi lisani ma laisa fi qalbi Malam ya ce abin da yake nufi kamar yadda babban malami mujahid yake cewa fassaran attuqatu ba wai an baka daman ka zo kai ta ƙarerayi ne bakinka na faɗin abin da ba shine zuciyanka ta ƙudurce ba da sunan addini wannan ba daidai ba ne fa inna haza ne faƙon ce wannan munafinci ne don ka tambaye ɗan shiya ya bambance maka taƙiyya da munafinci da zindikanci bai iya tantance maka su ku gano wannan da kyau ku da taƙiyya kawai suna ne suka sha bamban taƙiyya da munafinci da abu ɗaya ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi yasa baka taba jin yan shi'a suna suka da zagi da cin mutunci na munafukan da suka gurbata addinin manzon Allah ba tun da kake a duniya baka taba jin wannan ba saboda wannan aqidan ta nifaka ita ce dai a zuciyar yan shi'a babu canji kuma zandaka wani abu ne wanda shi ma za mu magana akan shi saboda a cikin hukuncin da malamai suke fitarwa akan akan yan shi'a suna cewa su yan shi'a zindiƙai ne sau da shi zindiki to sama yake ƙoli-ƙoli da munafiki kun gano wannan da kyau ko idan munafiki yana aji na ɗaya ne to shi zindiki yana aji na shida ne shi na ƙoƙoluwa ne gaba ɗaya to malamai suna danganta su zuwa ga zandaka don da aka ce ma zindiki to kafi munafi shi saukin al'amari sau da kafiri na iya musulunta a karɓi musuluncin shi kuma a yadda da gaskiya musulunta amma shi zindiki bayan da za a iya musulunta a fahimci ya musulunta saboda al'amarin ta ƙiya ɗin nan Allah ya sauwaka malam sai yake cewa walakin af'alu ma aqdiru alaihi sai dai zan yi abin da na sami iko ne a kan shi kama fi sahih عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال شوى النبي ياتي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده duk wanda ya ga wani abu mummuna to ya kawo da wannan abin da hannun shi in yana iyawa ana matsayinka na shugaba wanda za a ga mutane suna aikata ba daidai ba ka sa dokan a bari ka yi amfani da ƙarfinka to sai ka yi amfani da ƙarfinka iyalanka ne a cikin gidanka ka samu suna aikata abin da ya saba ma shari'a to za ka iya hanawa da ƙarfi ka sa hannu ka hana da ƙarfi a wajen aikinka ne waɗanda suke na ƙasa da kai ne suke wannan abin da ba daidai ba to kai amfani da ƙarfinka wajen hanawa to wannan yana daga marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati in ko mutum bai da dama da ikon da zai iya hanawa da hannun shi to fa bilisanihi sai wa'azi ya ci abu kaza ba kyau wannan shine matakin da malamai suke a kai da sauran waɗanda ba za su iya canza al'amarin daula ba to dole su yi wa'azi da baki su ce abu kaza da ake ba daidai ba ne a ji tsoron Allah a bari. Fa'in lam yastati in mutum ba zai iya ba, ma'ana shi ba malami ba ne koma daman yi wa'azin ya ce babu kyau da baki babu, bai da ikon da zai magana in kuma yawan magana ma ƙarshenta ta zama wani abu, to wannan fa bi kalbihi, to ya ƙi abin a zuciyan shi, kun gano wannan da kyau ku? shine ma'anan illa an tattako minhum toka in ka ji tsoron wani abu to ka ki wannan abin da suke mummuna a cikin zuciyarka amma ba wani maganin cewa wai kiri-kiri ana aiwatar da abin da yake banna ne wai sai a bar wannan bannan e ta tafiya amma kuma sai ka shiga ciki kana nuna cewa ai kai ma kana tare da bannan ma'anan fatakiyin yan shi'a shine in ka zo ka samu mashaya giya to kawai sai kai ma ka ce a bude ma kwalba ɗaya kawai sai ka ci gaba da sha kun gano wannan da kyau an ce me yasa ke shan giya sai ce wallahi ta kiya nake musu in ka shiga cikin mazinata kai ma kawai sai ka ci gaba kawai da yi an tambaye kai ce wallahi ta kiya ne in kana cikin yan luwaɗi kai ma kawai sai ka ci gaba da yi kun gano wannan da kyau ko wannan yana daga cikin abin da ya suka halattar wa mutane ayyukan sabo da yawa sai mutane sai su ga a to shi kenan baraje ya ci gaba da yi kawai wacin da in dai ba za ka iya bige suka hana su ba kawai join them kai ma ka shiga kawai a ci gaba da ranka yawa da kai kawai na ina fatan kun gano wannan da kyau ko ka fahimci ko su ma ƙaryan wani al'amari haka al'amarin ta kiya take kuma za ka zo ka ci da bakin su suna faɗi yanzu misali akwai yanayin da za a zo ana yin abu na ɓanna ka sake ka yi magana kan wannan abun ba daidai ba ne zai iya zama matsala ba ma gare ka ba ga addinin da da'awan gaba ɗaya to ka ƙi abin a zuciyanka saboda tsoron wancan ɓannan shi ne abin da aya take nufi kawai shi ne hadisin manzan Allah wanda ya fassara ayar amma ka ji inda suka karkatar da ayan to ka ƙi abin a zuciya ka kasa hanawa da hannu ka kasa wa'azi ka ce babu kyau sai annabi ya ce wa zalika abu aful iman wannan shike bayyana raunin imani mana ƙarfinka bai kai ka iya kau da abin da hannu ba bai kai ka yi wa'azi ka ce babu kyau ba mataki na ƙarshe kake kawai na iya ƙi a zuciya to yana cewa ba ku da shauka ba ku da kalma ka ƙwara to wannan yana daga cikin rauni wannan hadisi al-Imam Muslim ta da shi kitabul iman babu kaunin nahyi anil munkar min al-iman kun gano wannan babin da ke bayani akan mutum ya iya hana mummunan abu da ake yi wannan ma yana daga cikin imani jizin farko a shafi na 69 a jizi na 49 Allah maraukin sarki ya samu dace malin ya ce falmu'min idan kana bainal kuffari wal fujjar shi mumini in ya samu tsakan sha tsakankanin kafirai da kuma fajirai walam yakun alaihi an yujahidahum kuma bai da daman da zai iya fitowa a buga da su ya hana su kafirci da fajarci biyadihi amfani da hannun shi ai gwagwarmaya ma ajizihi tare da bai iyawa walakin in amkanahu bilisanihi to in ya gaba zai iya da hannu ba amma kuma zai iya yi wa'azi ya jawo hankali nuna babu kyau a bari to sai yayi wa illa in da harshen ba zai yiwu ba to fa bi qalbihi to yake abin a zuciyar shi ma annahu la yakdhibu tare da yana kin abin a zuciyar shi kuma ba zai zo ya ƙarya wa yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi ƙiri-ƙiri ya rika faɗin abin da ba haka yake a cikin zuciyar shi ba musulmi baya wannan kuma wannan shine addinin shi'a mala yace imma an yuzhira dinahu ko dai mutum ya fito ƙarara ya bayyana addini da hannu ya fito ƙarara ya nuna addini da baki ko kuma wa imma an yaktumahu ko kuma ya ɓoye a zuci shine adhaful iman jama'a mun fahimci wannan da kyau ko akwai abubuwan da za a zo ana kai ka san ba daidai ba ne kuma ba za ka iya amfani da hannunka ka hana ba kuma ba za ka iya buɗe baki ka yi wa'azi ka ce babu kyau a daina ba wannan abin sai ka ƙi shi a zuciyarka ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ba za ka nuna a aikace da magance cewa wannan abin kana tare da shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shi ne adaful iman da mala yake magana ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yake cewa wa huwa ma a haza la yuwafiquhum ala dinihim kullihi tare da wannan bayan da za a yi mutum ya zo yi muwafaka da kafirai akan yanayin gudanar da addininsu gaba ɗaya bal ghayatuhu an yakuna ka mu'min ali fir'aun mafi daman da aka ba mutum ya kasance shine zama kamar mumin ala fir'aun wa imra'ata fir'aun da kuma matan fir'auna wa huwa lam yakun muwafiqan lahum ala jami'i dinihim su ai ba sun zauna tare da su fir'auna kan addinin su bane wala kana yakdhibu kuma ba ya zauna yana ƙarya bane yana nuna masa yana tare da su yana goyen bayan su har yana shaida musu musa makirje sunansu ba haka bane wala ya ƙulu bilisanihi ma laysa fi qalbihi kuma bai faɗin abin da bakin shi ke ga daman faɗi saɓanin abin da zuciyar ya ƙudurci bal kana yaktumu imanahu yana da ya ɓoye imanin shi ne tunda ba yanda ya iya wa kitmanu dini shay'un mutum ya ɓoye addini saboda tsoron faruwan wani abu wannan wani abu ne wa izharu dinil batil shay'un akhar kuma wai yana kan musulunci zo yana bin wani addini na ƙarya shi kuma wannan wani abu ne daban wannan kafirci ne munafunci ne zandaka ne kun gano wannan da kyau ko yanzu dan shi ya je akwa iban fa saboda tsaban taqiya zai je sai bible zai rika zuwa coci na cewa Allah na da da duk wani abin da kafirai suke zai rika yi zai aje cross a gidan shi duk waɗannan abubuwan zai ko damuwa bai wannan yasa ake gani in sun zo zanga zanga sai ga sun yi shiga irin na fada sun rike cross ana fi ana hallelujah a rike bible ana wane ne kun gano wannan da kyau ko duk dan shi'a na iya abin da ya wuce wannan ba dan shi'a zai iya zama yana bautan gunki tare da masu bautan gunki har ya mutu a haka mun gano wannan da kyau ko domin wannan abin da yake taqiya ne kuma sun ce taqiya na daga cikin mafi girman ibada ina fatan mun gane sun ce abin da Allah ma ya fi so a duniya ba kaman taƙiya mana wacin da zuciyar shi ta san abin da gabbai da baki yake faɗi ba daidai ba ne kun gano wannan da ke ku amma yanayi ne saboda wata manufa to shi kenan ba komi ɗan shiya zai iya zuwa je shiga gang na 'yan fashi da makami ɓarayi ai taɓanna da shi in ka taɓa ya sai ce ta ƙiya yake masu kuma za a ɗibi kuɗin mutane a bashi je hidiman gaban shi ko damuwa biyu domin an buɗe masu ƙofan ɓanna shi sa za ka yi mamakin yadda ƙauyawa matasa suke ta ƙoƙarin su shiga saboda kowane gate na lalata da saɓan Allah a ɓare yake kawai ina ba ta mun gano wannan da kyau kai ta yi za ga mutu ya je ta zina ta zina ce aka taɓa shi me yasa sai cewa Allah duk abokan suna ne don kar su kyamace shi sai yake yana masa taƙiya sai ka ji malamin shi ya ce to ka kyauta kenan an ji man kaga shi ma yana yi kakai magana don shi wata kiyo yake musu jama kun bayyace wannan da kyau ku wannan ne addini wannan ne addini wannan yahudanci ne Allah maɗauki sarki ya kiyaye musulmi wannan bayani ma ne ce karanta bin hajji sunna a jiz'i na shida shafi na 421 zuwa shafi na 424 mala yace fata bayyana annahu la hujjata lirrafida fi hadhihi aya to cikin wannan abin da muka gabatar na wannan bayani za ka gane ƙarara cewa ‘yan shi'a ba su da wata hujja da suke makalewa a cikin wannan aya, bal inna aqidata taqiyya bale ce kai sai dai ba ka fahimci kaga aqidan taqiyya indahum munaqidatun li aslil islam ita wannan aqida na in shi'a taqiyya tana warware asalin musulunci wa qawaid shari'a da kuma ƙa'idojin shari'a gaba ɗaya domin imani wani abu ne da ya sansani a cikin zuciya gabbai suke aikata shi baki yake furta shi kun gano wannan da kyau ko to ko in aka samu an kawo da guda biyu sai ɗaya imani ya rushe ana baka daman ƙin bayyanawa ne da aiki inda ka samu kanka irin wannan yanayin gaba da baya kafirai ne irin yadda mu'min ali fir'auna ya samu kanshi irin yadda matan fir'auna ta samu kanta yanzu a ƙasan nan ko a kudancin ƙasan nan baka da inda za ka yi taƙiyya dole ka bayyana addininka saboda ko ka ɓoye sun san kai ɗin kai ne ina fatan mun gano wannan da kyau amma abin ma da suke kira taƙiyya ma musulunci ma gaba ɗaya ma bai ma da shi kun gano wannan in ka taɓa sai su kawo maka wancan hadisin marar aminkan munkaran sai a bankare maka shi sai a kawo maka wancan ayan sai a bankara maka ita sai a baka abin a hagungunce saboda kai ɗin ka ƙi da kai karatu kuma zai ga mutumin da shi ba karatu yake ba an halatta mai irin waɗannan ayyuka na sabo kawai sai ɗauka ai wai addini yake yi wai har kai ma zai iya samun kai na maka ƙarin haske Allah maɗauki zargi ya kiyaye Malo ya ce fattaƙiyya warida fil aya hiya a taƙiyan da suke kaba hujja da ita wanda ta zuwa cikin wannan aya shine katmu ma la yastati wa an yuzhirahu al-muslimu min dinihi inda al-kuffar shine ɓoye abin da musulmi ba zai iya an bayyana shi ba a wajen kafirai su yan shi'a kafirai suke ɓoye ma addini ko ko musulmi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko akwai abin da kiri-kiri ba za ka iya bayyana shi wajen kafirai ba yanzu kamar shugaba ne kafirai sun kewaye shi iri-iri akwai abin da zai iya dukan kirji a ofishin shi ya yi amma in yi wannan abin zai iya zama bala'i to ya halatta ya ɓoye masa a ganin iri koma gefe ya musulmi ya share ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ba shine abin da kawai ayan ta faɗa ke akwai lokacin da musulmi zai hijira daga makka zai je madina kafirai da aka sa a hanya suna tattara mutane in musulmi ya zo yana cewa hijira zai sai su kashe shi to anan ya halatta in ya zo sai ya shi ba hijira zai je ba kasuwancin shi za shi ina fata mun gano wannan da kyau ko kuma raƙumin shi ne gudu zai je nema kaga a nan wajen ya ji tsoron wancan abin ne kawai faɗi wannan kuma ga inda za shi amma ba wani ana zaune kalau kawai mutum ya ɗauko al'amari na kafirci na munafinci na zandaka na saɓan Allah yana aikatawa an taɓa zai je wai taƙiya ne wa har ya ɗauko ayan Allah yana kare ƙarya da ita in haka ne in taƙiyar ne sanda kafaran maka suka ce ma annabi ya zuwa rika bautar lata da uzza a wannan shekaran shekara mai zuwa kuma a bauta ma Allah da sai masa taƙiya ya yadda amma Allah ya saukar da qul ya ayyuhal kafiruna kuna fatan mun gano wannan da kyau abubuwa ne da in ka ɗauka ka duba da kyau sai ga dai wancan dai yahudancin ne da ake kokarin a kakkari ina fatan mun gano wannan da kyau domin wannan addinin yahudawa ne ka ɗauko lokacin da Allah maraukin sarki ya hana su su, ai ta ƙiya suka yi, shi ne wani mutum ya je bayan gari sai ga a'a yau juma'a ga manya-manyan kifaye a saman ruwa, gobe asabar kuma a zo a shiga ruwan nan ai ta nema ko balo ba za a kama ba ko ɗan ƙale, a'a. To shi sai ce to Allah kai musati mai zuwa. Sai zo ya ga ƙatar rami ranar alhamis sai ranar alhamis ɗin nan sai zo sai ya buɗe hanyar da ruwa zai rika gangarowa daidai inda kifi zai iya buɗowa amma sai doɗa wajen shi da wannan ya cika da ruwa ranar juma'a sai zo sai cire wannan datsin da ke tsakanin wannan rafin da kuma tarkon da ya yi sai ruwan babban rafi yana gangarowa cikin tarkon shi sai kifaye suka rika biyowa kafin rana ta faɗi sai zo sai dutse nan kun gano wannan da kyau ko kaga kifin da ya shigo tarkon shi zai koma can turan asabar sai ya zama shi a gida ranar lahadi sai zo sai kwashe kifin shi kaga ta kiya kenan ko kun gano wannan da kyau ko kaga shi dai bai yi su ranar asabar ba amma ran yaushe yi ran lahadi kuma dubaran da aka yi ran yaushe aka yi ta ran juma'a aka yi jama'a kun gano wannan da kyau ko a ana nan sai mutane suka ji kanshin kifi a gidan shi yana tashi ana ta suya ana ta suya ana ta suya ah to amma kuma sauran mutane da suka je su kuma ba wanda ya samu komi shi sai ga ka tambaye shi ya sai faɗi dabaran ai ga dabaran da ya ta kiyaye ma Allah ina fatan mun gano wannan da kyau to kaji asali in ta kiyaye kenan yasa da Allah ya tashi canza su ya mai da wasu birai ya mai da wasu kuma suka zama aladu Allah ya shiryar da mu to sai mala yake cewa dole izhari dinihim ba wa mutum ya komo yana bayyana wa yana kan addinin kafirai wa muwafaqatihim fihi kuma yana wa yana tare da su ba kun gano wannan da kyau ko abin da ahlus sunna bi halatta ya bake nan duk inda musulmi yake bi halatta ya wannan ba wallahi malam zai je ya zauna a ƙasan kafirai ɗan shi'a ana cin naman alade da shi ana cin naman kare da shi ana shan giya da shi ana zuwa coci da shi har ya mutu akan haka kuma wata kiya yake yi ina fatan mun fahimci wannan da kyau komi zai yi malace wannan ƙarya ne ba ta kiya ba ne dama zindiki ne kuma wannan shine kashi tara na goman addininsu haka suke Allah ya rufa mana asiri mala ya ce warrafida ‘yan shi'a yuzhiruna min aqaid mukhalifihim suna fitowa ƙarara su bayyana suna kan aƙidin waɗanda suka sha bamban da su wajen aƙidan gaira ma ya atake ma ya atake don suna bayyana saɓanin abin da suka ƙudurce shi ne misalin da na gaya muku da kiristoci ko yahuda ko masu bautan gunki Allah da za su yi duka duk abin da ba ka zato Allah za su yi su duka ko menene in ka taba sai ce yanayi ne ala waje takayya shi za sai ga samarinsu gaba ɗayansu fajirai ne in suka fito zanga-zanga ka kalli mutum kana son ka ga alaman annurin musulunci sai ga gaba ɗaya babu so dama in saban Allah ya kanta da shirka da fajirci da komi to za ga zulmatul kufur masdulan ala wajehi za ga duhun kafirci ya saki labulan shi a fuskan mutum ka kasa ganin wani abu na annure ko kaɗan Allah ya kasu ki duk wanda aka taba sai ya ce ku rabu da shi ta kiya yake mala ya ce faƙada rawau an abi ja'afarin annahu qala su ruwaito sun ma kasan su to sharri akan mutumin kirki kuma yau suka fara tunda suke ma annabi suke ma ali an ruwaito abu ja'far wai ya ce khalituhun bilbaraniya wannan kalmar baraniya kalma ne na iraƙiyanci amma abin da yake wai kai mu'amala da su a bayyane wa khalifuhun fil jawaniya amma ka saba musu a zuci idza kanat al imra'a idza kanat timra'a idza kanat timratun asbiyaniya in ya zama abin bayan da zaka iya ina fatan mun gano ne shine ma'anan maganan kawai in ka lura za a yi ma kama karya za a yi ma ba daidai ba kawai cin da ba za ka yi bitin nasu ba kawai sai ka yi jaunin ɗinsa kawai shi yasa duk wanda ya shige cikin al'amarin gwamnati tare da su in ɗan shi'a ne yadda kafirai suke wa so a dukiyar al'umma haka za su ka taɓa sai ce wata kiyaye ke bayan da ya iya ne jama'ar na kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya samu dace kanta usul kafi juz'i na biyu shafi na 220 wa yaqulu al-bahrani mubayyinan ma'ana taqiyya indahum bahrani yana bayyana ma'anan taqiyya a wajen su ka duba littafin kashkul juz'in 202 yake cewa al-murad biha abin da yake nufi da taqiyya izharu muwafaqati ahlil khilaf shine ka nuna kana tare da waɗanda kuke da saɓani mimma ya dinuna bihi kun gano nan da irin abin da suke addini a kan shi kun tare kuke ɗari bisa ɗari haufan wai kana tsoron abinsu yanzu kana zuwa inugu kawai aka zauna ana shan giya kakka ce ba ka sha kawai kai ma ka ɓara kwalba ɗaya kawai ka ci gaba da tsutse ta in ta baka ce wallahi tsoro ne kake je kasu kyamace ka tsoro kasu kashe ka tsoro kasu ce kai mai zafin addini tsoro kasu ce ma kaza kawai shi kenan sai ka kama in ta baka sai ka ji babban malamin sai ce ka kyauta ta ƙiya ce wa yaqulu al-khumaini khomeini yake cewa at-taqiyatu ma'anaha ita ta ƙiya ma'ananta an ya ƙunar insana ƙaunar mughayirar lilwaƙe mutum ya faɗi maganan da a haka ba haka ba ne kun gano wannan da ke ku me kenan ƙarya kenan yanzu a wajen ɗan shi'a ƙarya laifi ne shi za ka yi hankali a wajen ɗan shi'a da ƙarya da la'ilaha illallahu duk matsayinsa ɗaya domin ya ce a taƙiyatu dini wa dini aba'i kun gano wannan ke ku addini ce la ilaha illallah ba addini bane ƙarya addini ne a wajen suka hankali wajen dan shi a ce maka billahi allazi la ilaha illallah kai in qur'ani akwai izifi 90 in dan shi ya rantsi da shi kaka yadda wallahi tallahi makaryata ne su da suka ce idza ahsanna ra'ayan ja'alna wa haditha zaka ji imam malik ya ce la tukallimuhum ko magana da su kaka yi sai ce fa innahum yakdhibuna saboda suna ƙarya makaryata ne ibn taimiyya ya ce ‘yan shi'a a ba da labarin maganan wani malami a ɗauko nakalin shi ya ce sun fi kowa ƙarya ɗan shi'a zai iya zuba ma annabi ƙarya da wanda ma ko ma waye suke ma Allah kun gano wannan da kyau ku in kuma kara abu ne da dabaran hankali sun fi kowa wauta shi yasa addini ne wanda gashi nan in ka kalle shi daga ne sai ga kamar musulunci amma kana matsuwa kusa sai ga gaba ɗaya musulunci ya yi nan su kuma sun yi nan duk abin da muke karanta na ƙirin 'yan shi'a ka ji abu ɗaya wanda ya kama da musulunci tun da aka fara Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace amma sun mai da kai gaɓo sai ce maka wa a zo a yi taron haɗin kai haɗin kai kan me eh haɗin kai a kan me a cikin wani zagin sabai ana ƙaryata alkur'ani ana ma annabi ƙarerai ko ko ana zuwa ana yin waɗannan abubuwa na banza tukuna to komeni da ya ci gaba da cewa aw ya'ti bi amalin ko ma mutum zai iya yin wani aiki munaqidin lil wazirin ko malici limawazin shari'a mutum zai yi iya wani aiki wanda ya kai tsaye karo yake yi da abin da shari'a ta zo da shi na wanda na buga muku misali eh wa zalika hifazan lidamihi ko zai wannan ne dan kare jinin shi aw irdihi ko mutuncin shi aw malihi ko dukiyan shi ka duba kashful asrar shafi na 147 ina fatan mun gano wannan da kyau dan shi inda zai zo nan ya zauna duk abin da muke zai in a tsine ma dan shi albarka zai ce amin ko ma mun tsinuwar kun gano wannan da kyau ko shi sa da yawan su sai ga gan abu ya hada mu da sai ga mun dauki hukunci mai zafi a kansu mun gano wasu abubuwan ne da ku ba ku gano ba amma akan tafi kan isa Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malin yace wattaqiyya alwarida fil aya inma hiya fi halil khawf malin yace to kaga boye abin da ke zuciyanka kuma kar bakinka ya bayyana sabani ko gabanka ya aikata abin da zai daidai da waɗancan da yazo cikin aya daban warrafida yubihuna taqiya ala kulli halin su kyan shiya suna halatar da irin wannan taqiya a kowane yanayi ba kowane yanayi rawat tusi an sadiq annahu qala tusi ya ruwaito daga sadiq wai yace a cikin littafin amalit tusi shafi na 229 ce laysa minna man lam yaj'alha shi'arahu ce bai tare da mu duk wanda bai maida taƙiya a matsayin la'ilaila ba shi ne shi'arul islam ba to duk wanda bai mai da taƙiya a irin wannan matsayin la'ilaha illallahu ba wadda tsara da kuma bai mai da shi shi ne komi nashi ba ka fasara shi da haka komi naka zama taƙiya ne ma'amman ya amanahu tare da waɗanda bai amince ma wannan ai sai gobe za a ƙarin haske wanda ka amince ma ɗari bisa ɗari kamar matanka kamar uwarka kamar ubanka in ba ka masa taƙiya to kai ba ɗan shi'a ba ne kai tsinanne ne sai Allah kai mu gobe ku ji ƙarin haske daga bakin shi fasbanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum